ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابير يوم الصفر يوم عزيزي صلى الله عليه وسلم لما مركز زوى مدينة يقول يا رب لي هدر أربعين شدة والميدان سيدا عشرين جوة التقص لكلا تلوم بيه عشرين جوة وانا شيء كراتون الشدة a cikin littafin al'arwar na hadita kuma za mu tashi ne a kan hadisi al-khamis hadisi na biyar malam ya ce al-hadithul khamis hadisi na biyar an ummil mu'minina ummi abdullahi aisha radiyallahu ta'ala anha an karwa hadisi daga uwar mu'minai ita ce kuma uwa abdullahi kun gane ko aisha sunanta aisha tana da lakabi guda biyu ummul mu'minin da lakabi ne nata kuma alkunya ce ta ta ana kuma ummul abdullahi ita ma alkunya ce ta ta ummul mu'minin saboda mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce wa zuwajuhu ummatuhu mata abin sallallahu alaihi wasallama uwayen masu imani ummi abdullahi uwa abdullahi aisha ba ta taba haihuwa ba ta da ko ciki ba ta taba samu amma ana mata alkunya ne da ɗan ɗan ‘yan uwarta ita ce asma'u ummi abdullahi abdullahi da ake nufi shine ibn zubair mun gane ne abdullahi ibn zubair wanda ke dan gidan az-zubair ibn al-awwam kace ba nabi sallallahu alaihi wasallam ko yana da alkunya ai ta bace da ya za ta sai manzo Allah ya ce zakarni bi ibn ukhti ki alkunya da dan ƴan uwanki إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه da haka ana mata alkunya kenan wannan yana nuna cewa ko mutum baya da da ana iya mai alkunya sai ka yi alkunya da ɗan ɗan uwanka ana da ko magajinka in Allah ya saka yana ribar ka haihuwa ko baka yi wuri ba ya halitta zan jima alkunya da ɗan wani ba dole sai ɗanka ba Aisha sunanta kenan Aisha bintu Siddiq kuma ita ma Siddiqa ce bintu Siddiqi Al-Habiba bintu Al-Habib Aisha mai gaskiya ce diyan mai gaskiya masoyiya ce diyan masoyi ma'ana cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wacce manzo Allah ya yi so kamar ta babanta kuma cikin sahabbai babu wanda manzala yake so kamar shi kaga habiba ce bintul habibi masoyiya ce diyan masoyi Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ce matar shi ta uku ya aure da Khadija ta rasu ya aure Sauda sa'annan ya aure na Khadija na na radiyallahu anha amma manzala bai tare da ita ba sai bayan ya yi hijira ya dawo madina shekara ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yakin badar a cikin wannan shekara manzon Allah ya tare da ita tana shekara tara lokacin ya aure ta tana shekara shida ko bakwai aka kawo mai ita tana yi shekara tara manzo Allah ya rasu kuma ya bar ta gaba ɗaya shekarunta goma sha takwas duniya tana yan matashiyarta kuma ya manzo Allah ta rayu wajen shekara arba'in dan sai shekara ta hamsin da wajen bakwai ko takwas Allah ya mata cika bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha tana daga cikin manyan manyan malaman sahabban annabi tana cikin manyan manyan malamai domin tana ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan da sun wuce hadisi dubu daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin bakwai wanda aka ce sab'un min as-sahbi fawqa al-alf kal hafi min al-hadith an al-muhtar khayr mara Abu Hurairah Sa'd bin Jabir Anas Siddiqah kadhabna Abbas wa ibn Umar ita ce ta biyar kan nabi tsakanin ranar tana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai waɗanda ake yawan zuwa wurin ta neman fatawa da neman tambaya addinin musulunci da kuma koyar da addini Allah ba ta ilimi mai dimbin yawa to yanzu ta rawaito mana wannan hadisi malam ya ce ƙwarin min momini na ummi abdullahi a aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina هذا ما ليس منه وهو رد من أحدث duk wanda ya kirkira ya amrina hada a cikin wannan al'amarin namu ma laisa minhu abinda baya daga cikin shi wawara da mana duk wanda ya zo da wani sabon abin da baya cikin addini akwai abubuwa cikin addini sababbi tsohi ne amma sababbi ne ga idanun mutane suna cikin addini amma an bar aiki da su wasu ake magana abin da dama bai taba zama cikin addini ba bai taba zama addini ba ka zo da shi amma akwai abubuwa da yawa wanda addini ya koyar da su mutane sun bar aiki da su sai ka zo ka yi tsayi in ta magana in ta faɗa in ta wa'azi ka su sai mutane sun yanke aiki ka ga ka zo da sabon abu amma yana cikin ana cikin addini da wani ne ba a to ba irin shi magana ana magana ta zo da sabon abinda Allah subhanahu wataala bai ce a yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi shi ba to duk wanda ya wannan fa huwa raddun to shi za a maida mai abin shi ma'ana fa huwa mardudun shi abun maidawa ne ma'ana Allah ba zai karba abin ba wa bi riwayatin muslimin kuna da shi ko rawal bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan وفي رواية لمسلم أتكلم رواية إمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كون دي أيكة وانا أيكي وانا باب umar mu akan wannan aiki din fa huwa raddu to amma da mashi a mishi ma'ana Allah ba zai karba ba to da Allah bai sa karba kawai mutum ne zai bar mota ya ko gida zo da kwanoni da komi da su ka wanke mai mota ya sa gaba kuma gaba ka yi da magana gina biya ka ko shari'a ka ya bari biya ka sai ya tausaya maka domin mai bai sa gaba yana da wanda yanzu ke sa su mai wankin mota kai kawai ka zo ka gani ka kashi ta yi rada wani kawai ba sa ka ba kawai to haka ibadar addinin musulunci take in dai ba sa gaban kai to Allah bai amsa wannan hadisin kaida ce mai girma daga cikin kaidodin addinin musulunci kuma wannan hadisi kamar mawuni yake ga musulunci kamar mawuni ne na ayyukan da zamu yi a cikin addinin musulunci muna gane mana wannan hadisin da shi ake jinjina da wani aiki in yayi nauyin da Allah yake so karɓo ne in yayi sako-sako kuma Allah bai da shi kamar yadda ka san ana auna abu mai nauyi shi ake ɗauka mara nauyi a bashi ko haka addinin musulunci ya ɗora wannan hadisi a matsayin ma'auni ne ga ayyuka kamar hadisin da ya gabata hadisi na farko da muka fara karanta inna wal a'malu binniyat shi kuma ma'auni ne na na ikhlas da shine Allah subhanahu wataala yake karban aikin ka in kai dan Allah ne insha Allah ya karba to ko kai dan Allah Allah bai saka ba Allah bai muna gane ko da kai dan Allah kai abu dan Allah amma Allah bai ce kai ba Allah ba ran shi wannan ibadi kuna ganewa da aka dakin da aka yi wanda ba da ba Allah subhanahu wataala da shi ba hadisi inna mal a'malu bin niyyat yana koyar da mu cewa wannan aikin ba karbe shi ba to ba da bar Allah da shi ba haka ba da aikin da aka yi babu umarnin Allah da manzon shi akan wannan aikin to an maida mu shi a mishi saboda ni saboda Allah bai ce ai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar da shi ba da haka duk wanda ya bayar da wani abu a cikin addini wanda Allah subhanahu wata'ala bai ba da izinin a aikata shi ba to Allah subhanahu wata'ala zai mai dami a mishi ba zai karba ba kamar yadda da yawa daga cikin hadisai suka nuna mu a kamar hadisi da babu bin sariya Allah yana nan tafi za mu kai gare shi ko yawwa فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت Mina da uyuni yana nan ta za mu gada wato a cikin shagun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu daga wato farar da abubuwan da ba su da asali a cikin addinin musulunci da wannan hadisi magana shi tana nuna mu cewa dukkan wanda ya aikin da babu umarnin Allah akan wannan abin to Allah ya mira shi ba zai karba ba Allah zai watsi da aiki kuma duk abin da ka aikata wanda akai umarnin Allah akan shi to Allah zai karbi shi in dai kayi domin Allah kuma Allah ne ya saka dama sharadin karba aiki shi ne abubuwa guda biyu kai dan Allah kuma Allah ne ya saka kuna gane wato kuma kaga sallah Allah ya samu ta nafila da ta farilla duka Allah ya samu azumi Allah ya samu aikin haji aikin umra Allah ya samu sadaka Allah ya samu karatun Qur'ani Allah ya ce mu nemi ilimi duk waɗannan ibadodi ne waɗanda kaga Allah ya sa su in ka zo kai dan Allah to Allah zai karba Allah ya sa ka amma baka yi dan shi to Allah ba ya ko kuma ka zo kai abin da Allah bai sa ka ba amma dan Allah kai shi ma Allah bai karba duk aiki dole sai ya cika sharadi guda biyu Allah ya sa ka aikin sa nan kuma kai dan shi muna fahimta ba amma da aikin da kai wato Allah bai sa ka ba duk kyawun shi Allah subhanahu wataala zai mai da maka abin ka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura mun zo zuwa ga wanda suka aikata na kowane aiki sai muka sanya shi kamar kura da aka kankare me yasa saboda ba yi shaidar Allah ta'ala ya ce ai ba yana duk wanda aikin shaidar daga shari'ar musulunci mun gane ko duk wanda ya zo ya aiki bai kayyadu ba bai kayyade kan shi da shari'a ba bai tsaya da koyarwar shari'a ba a gaban kan shi yake wani aiki za a bi da mutum a mishi sadaka kenan hadisi yana nuna mun cewa dukkan ayyukan bayi gaba daya ya kamata su kasance karkashin hukuncin shari'a cewa shari'a musulunci ita ce take hukunci a kansu ita ta yarda da su umarni da hani dukkan abin da za kai ko ya zamanto wato Allah ne ya sa ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama dakin da kai ba sa ka ba kai ka kirkiro abin ka saboda kana ganin alheri ne ubangiji Allah subhanahu wataala ba zai baka lada a kai shi ba ya saka sai ka saka ka da Allah ya saka da manzo Allah ya saka to da ka samu ladar wannan aiki to kuma malamai suka ce aiki kala biyu ne ayyukan da ake yi wato mana da fi amri da hada ko man amila amalan laysa alayhi amru to aiki kala biyu ne akwai bangaren ibada akwai kuma bangaren mi akwai bangaren mu'amala to ibadodi su ne kamar sallah kamar azumi kamar haji kamar zakka kamar umra kamar sadaka kamar karatun qur'ani duka waɗannan ana kiran su da ibada kamar alwala kamar tsarki kamar wankan haida wankan janaba wankan bini duk waɗannan wankan juma'a sallar juma'a duk wannan ana kiran su da da ibadodi ko akwai kuma amaloli kuddodi sai da saidawa cinikayya tsakanin ba da aro ba da shingina auratayya saki waɗannan ana kiransu da suna mu'amaloli kowane cikinsu dole sai ya dace da shari'a Allah zai karɓa cikinsu duk wanda aka yi bai dace da shari'a ba Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba duk wanda mutum ya yi ibadar da ya yi Allah bai sanya shi ba to ya shiga cikin zargin da Allah ya ce am lahu shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah shin ko suna da waɗansu ababen tarayya da suka shar'anta musu addinin da Allah bai shar'anta ba addinin da Allah bai bada izini a yi ba to kaga kame da kanka ko kame da wanda kake bi akan aikata abin da Allah bai saka ba abokin tarayya ga Allah Allah ya kiyaye mu don haka duk wanda ya nemi kusanci da wani aiki wanda Allah subhanahu wataala bai shar'anta shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba to aikin shi aikin banza ne kuma za a bida ba za a karbi shi ba yana kama da halin waɗanda Allah subhanahu wataala ce wa man kana salatu min inda baiti illa muka'an wa tasdiya sallar su bata kasance wurin ɗakin Allah ba face shewa ce da kururuwa kawai suna sallar amma mai saboda sallar da suke ba wadda Allah ya ce ai ba kamar misali mutum ya nemi kusanci wato ya nemi lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala da sauraron waka waka music kawai da kunna music kana saurare an yi magana ka ce dan Allah ne kake saurare so kake Allah ya baka lada za ya samu lada ha ka samu DJ Arafat da kunna kawai kana saurare kana kana yawan ka samu lada za ka samu lada ko kuma mutum ya yi rawa ya kunna music ya ta rawa ya ta rawa maso yake Allah ba shi lada zai samu to kaga abin da yake yi Allah bai sanya shi aikin lada ba asali ma Allah ya sanya shi aikin mi aikin sako ne ko kuma mutum ya gode kan shi haka ya ce yau ba ya samu lada so yake samu lada saboda akwai inda za ka hidda hulla ka samu lada wurin aikin hajji da umara ba a sa hulla to sai mutum ya ce to tunda ko wala da nake wani waya ma in cire hulla ta yanya wurin samu lada to Allah ta'ala bai sanya cire hulla a maladi ɗaya daga cikin ayyukan da za ka samu lada a kansu amma a ga ko cikin garin makka sai in kana wura ko aikin hajji ko cikin makka kake in ka cire hullarka kana yawo aka ce me yasa ka ce so kake ka ƙara samun lada to kai bid'a Allah ya ba ka lada amma in cikin umara kake dama Allah aka yi ce a ciro duk wani abu da yake dinkakke kaka sani shi ka sai ka kara umara ka in an aiki hajji ne sai ka kare to kaga can sai ka samu lada ko inda ba nan ba kuma ba za ka samu lada ba abin da ya kama da wannan daga cikin abubuwan da mutane suke kirkira ba su aikata waɗanda Allah da manzon shi ba su sanya shi shari'a ce wanda ake neman lada da sunan Allah subhanahu wataala da haka ba da abin da yake ibada wani wuri yake zama ibada wani wuri ba ka je dakin Allah ka yi tawafi ga dakin Allah sai ka ce bari ka zo wani masallaci ma ku da wani shi kawai ka samu in ka kare sai ka je ka samu likitoci su gaya ma da su masu gaya ma lafiya da ka samu sai sa'auna sa'auna jinin ka yayi daidai ko saboda ka yi a wannan ka mutu jinin ka sosai yawwa amma ba ka samu lada wurin Allah saboda tawafi ba a yin shi ga ko ina sai ga dakin Allah domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a tsaye cikin rana Allah na gurba sai manzo Allah ya tambaye shi wani ne wannan aka ce ai sunan Abu Isra'ila yayi alƙawari ya albashi yayi alwashin cewa zai yi tsaye ba zai zanna ba kuma zai tsaya a cikin rana ba zai shiga inuwa ba kuma zai yi azumi tsaye zai har rana ta fara tsaye yayi albashi yana tsaye ba ya zanna ba kuma ba ya shiga inuwa kuma azumi an sai an sha wahala kuma ranar juma'a don Allah ya ce a ce mai zan kuma ya shiga inuwa amma azumi tun da ya niya ya cika shi azumin ibada ne amma ka yi tsaye akwai da za ka yi tsaye ka samu lada shi ne hira a ka yi tsaye ga rana ka samu lada ka ki shiga inuwa ko hira a ba an kai wanda lokacin ibada to ibada ne amma in dai ba yana arba bane in kai Allah ba zai karba ba kaga ya nuna kenan ba kowace ibada haka yi ta wani wuri ba take zama daidai kamar tsayuwa cikin sallah tsayuwa wurin kiran sallah aka ba a kiran sallah daga zanna ko daga tsaya ki kaga tsayo a kira sallah ibada kai tsaye kana sallah shi ma ibada ne to amma haka kawai ba sallah kake ba ba kiran sallah ba ba ce ibada kake wanda aka sharanta kawai kai tsaye tsakiyar rana kace kuma so kake Allah ya baka lada Allah subhanahu wataala ba zai baka wannan lada ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zanna domin min in ya dade tsaye cikin wannan ranar bai zanna ba bai shiga inuwa ba to ba zai samu lada ko ɗaya wahala za shi kawai muna ganewa ko to haka ma duk wanda wato ya nemi lada da wata ibada wadda ita ibada an hana yin ta amma ko mutum ya ce zai yi ta da ya samu lada kama azumi ranar yi mutum ya azumi ranar yi ne ce ya rana ce mai daraja wadata kuma alayi manzala ya hana azumi ranar yi to shi kuma sai ce yi za ya kuma ya samu lada zai samu lada rana ba zai ba shi ba ko kuma mutum ya ce bari ya yi sallah a lokacin da aka hana yin sallah kamar lokacin bayan sallah asuba sallah yan ba ta da dalili ba a yi naka kare sallah asuba in dai ba wani mawariki akwai ba in dai ba ba kai raka a fajr ba wannan sai ka in dai ba masallaci ne ka shigo ba kana so ka zanna wannan sai ka yi tahiyyatu muslim amma ka kawai duk ba kai baka da waɗannan kana cikin masallacin kuma ka raka a fajr kuma ana kare sallah ta su ba kawai sai ka tashi kai kafara kaga an hana sallah bayan ko sallah su manzo Allah ce la salata ba da subhi hatta tatlu ash-shams ba a sallah bayan sallah asuba sai rana ta hudu yana an hada an kai baka da lada amma kuma sai mutum ya kuma so yake samu lada Allah ba zai ba shi lada ba haka ne ko haka ma duk mutumin da ya aikata abinda an sa shi ya aikata shi ya halitta kuma abin ibada ne amma sai mutum ya sanya wani abu cikin shi wanda ba shi ba wanda ba sharanta mai kamar mutum ya sallah raka biyar sallah isha da ganga ya ce hudu ta mai kayan ya ƙaru Allah zai karɓi sallah shi zai karɓi sallah ko kuma ya ce ta yi mai yawa ba zai rage yi kamar magarba Allah zai karɓa da ganga ba da mantuwa ba inda da mantuwa kai sallah wato raka a biyar sallar isha'i ba kai ne biyu ba iya ka kai ranka na kawai da yi suje da sahu ko yawwa saboda ba da gangan kai ba amma inda gangan ne ke ka ba da sallolin ka gaba ɗaya duka Allah Allah ba zai ware wato guda hudu bai ce su ne nashi ɗayan ba tashi duka ba ba a sa ka saboda ka saba ma Allah ko kuma mutum wato ya walla abinda aka ce ka wanke hannuwan ka sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku sai mace ya ce shi gaskiya ba sai isa sai ya kara su hudu layi Allah zai karba da wannan shi alwallan shi ba za ta karbo saboda ni ya shigo da wani abu a cikin alwallah wanda baya cikin shi muna ganewa ko ko kuma mutum wato ya bata ruku cikin sallah ya ke ya ke ruku daga daga tsayawa kawai sai su gada kaga babu sallah ba sai dai mutum ya suka kawai kamar ya soke ruwa Allah wajen karɓar sallar shi ba. Waɗannan suna shiga cikin manamila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun haka ma wato mutumin da wato zai aikata abin da yana da asali a cikin addini amma sai mutum ya yi sai mutum ya kari. Kamar mutum wato ya azumin dare da yini tun da kai sahur kuma har wani sawar sai ya isa gaba da maka ci komi ba manzo Allah bayana sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya ta kiyamul layli tun da isha ya sai yin kwana kwanan na rinjaye shi yana sisi ya sani kwana na ce ka huta kaga shi yana cewa shi sai ya yi ai shi ne kwana rago ne ya zama rago kamar shi ya kwana yau ba ya kwana kuma kullum haka za yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shi ma an kai ba za ka samu lada ba cewa kai kuma laila illa qalila nisbahu dare aka ce ka raba yabi aw in qasminu qalila ko kuma ma ka rage daga rabin ka ƙara ragewa kana bukata ka huta ka yi ni kana ta wafatuka ka yi nan ka yi nan kuma ka zo ka fadari yau za ka hutawa kuma gari na wayewa ka tashi ka sai neman abinci domin jikinka yana da haƙƙi a kanka sauranka kai bakin gwargwadonka kai bakin iyawarka duk waɗanda ka ji Allah yana yabon su cikin Qur'ani haka ne suke waɗanda Allah ke yabon su da kiyamun laili yana yabon su ne saboda suna dashi awa ɗaya da rabi ko awa biyu su yi ibada kuma su koma su kwanta da haka ne Allah yake yabon su ba wai darin ne gaba ɗaya suke rayawa muna gane ko to wanda yi wato kaga ibada ce asalinta amma sai mutum ya zo ya wuce iyaka a cikin ta Allah ta'ala wani karɓa ko kuma an ce ka rufe al'aurarka a cikin sallah ko to sai mutum ya ya kwaci kayan mutane kwace ya shiga cikin magewa ya sanya su kaga ya rufe al'aurar shi amma da bai rufe al'aura da kayan kwaci ko kuma mutum ya yi arwalla da ruwan da ya kwaci ruwan mutane ne ka kwaci sai da wake ka kwaci ka ce ba ka biya mutanen na Allah ya isa kana sai da ce Allah ya san har wallahi zani kuma sai na sai ruwa muna gane wa ko ko ko mutum ya yi sallah cikin wurin da ya kwace mu mutane ba na yaba ne da duka wannan yana shiga cikin wato ibadodi waɗanda Allah subhanahu wataala ya na mu ma'aikata idan muka aikata su to za mu rage samun lada wurin Allah subhanahu wataala a malamai suka ce haka ma yana daga cikin abin da ke shiga cikin wannan wato yin aiki hanyar da dukiya ta haram mutum ya yi aiki hanyar da da dukiya sata na malamai suna sabani wasu suna cewa hajji ba ta yi wasu kuma suna cewa ai babu abin da yake bata aikin hajji din sai abin da aka hana in ka yi shi cikin aiki hajji hajjin ka ya baci kuma ka yi aiki hajji da dukiya ta haramun hajjin ka yayi zunuban haramun yana nan a kanka amma aikin hajji ka sauke ko kuma suna ganin a ka yi aiki hajji an karba amma ba ka sauke farari da shi ba saboda ba kai da dukiya ta halaliya ba Allah ya sa mu dace ko kuma mutum wato yayyanka wato da abin da da abin yankan da bai halitta a yanka da shi ba za a yi cin wannan naman halal ne yankan ya yi gobe musulmi ya zo ya yanka amma da ba da wuka ba da wani abu daban wanda abin bai halitta a yanka da shi ba ko kuma wani mugun mutum ya zo ya yanka ma ragonka kamar barawo wanda bai halitta ya yanka ba ba shi bai kamata ya yanka ba sai yanka maka rago ka ci ko ba ka ci wannan ma da malamin sun yi sabani bi yana shiga cikin man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa raddun haka ma mutumin da yake aikin haji kasa Allah ya haramta mai warauta sai a kawo abin warauta ya yanka hajjin shi ta bace koko tana nan ya yi abin da ba ya da kyawu cikin aikin haji wannan ne yana daga cikin abubuwan da wato malamai suke ta bari game da wannan hadisi din hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha to waɗannan su ne abubuwa waɗanda wato suka shafi a ayyukan da suke na ibada ba su shayi mi ba ayyukan ibada ba su shayi mu'amala ba mu'amala kuma wato dukkan wani kulle-kulle da za a yi kulla kasuwanci da za ka yi wanda ba ya da kyawu ko kuma ta da kasuwancin da ba ya da kyawu to duk wanda cikinsu ya kasance an canza shi ga ainihin tsari na shari'ar musulunci kama a maida doka ta zina a maida ta ukuba ce ta kuɗi tara za a yi mutum ya biya kuɗi shi kenan ko abin da ya kama da wannan to wannan allah ba zai karbi shi muna ganewa ko kamar mutum ya yi zina mai wuce abin guda da ɗari ba mai aure ba ne in mai aure ne kuma a shebi shi sai a ce mi tara da sai a mai tara a ce miliyan guda da biyar to Allah bai karba ba wannan hukuncin bai ba wannan hukuncin hukuncin kafirci hukuncin Allah shi ne a mai a mai guda da an bayar da aure in kuma yana da aure a shebi shi sai ya mutu domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya kasance yana ga aiki yana da mutum kiwo sai ya samu matar shi ya ya lalata da ita shine da da aka zo wurin malamai sai malamai suka ce to a tara za a mashi aka yi tara aka zagaya manzana manzana ya ce a tare da aka yi an maida maka kayan ka abin da ke akan ɗanka shi ne mai bulala ɗari kuma a kore shi tsawon shekara ɗaya bayan ana a sanya ya kasu ko a koyin shi sai ya shekara guda bayan bayan an mai bulala ɗari wannan shi ne hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da ya game da mutumin da wato ya aikata wannan wasu suna canzawa kamar yanzu dokokin yanzu aka ga canzawa ake ko ba da na ne ake aiki ba waka a al'amarin kasuwanci duk wanda ba ya da kyawun wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi to in ka yi shi Allah subhanahu wata'ala bai karbe shi ba kuma bai yi ba a wurin Allah kamar ba a yi kasuwancin bane ba Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi wannan ba kamar sai da giya duk wanda ya cinikin giya ya yi cinikin abinda yake haramun ko ko kuma ya sai da mushi koyin sai da alade wannan duk cinikin banza ne koyin sai da gumaka koyin sai da kari koyin sai da dukkan abin da aka yi hadin sai da shi mun gane ko waɗannan abubuwan sai da su koda ni da za ni sai da kai da za ka sai da wani mun yarda ne a wurin Allah yakin banza ne wanda Allah ya hana sai da su muna gane ko ko kuma mu'amala ta wuri wanda bai halitta ya aurar da mace ba sai da izininta amma ya mata a wuri kamar jawara jawara ba a mata a wuri sai da mi sai da izininta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta da auren da aka yi na yi mutumin da ya aurar da jawara babanta ma ne ba ta so manzo Allah ya tada tace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ni na amince da auren da baban amma ina so ne a gaya ma uwaye ba su da haƙƙi irin wannan akan kan gidansu da kuma wanda mazala ya ba ta zaɓi tsakanin wato mijinta wanda aka yi mata aure ba tare da izini ba mazala ya ba ta zaɓi ko dai da zanna da mijin ko kuma ta rabu da shi tana da zaɓi saboda an mata aure ba da izinin ta ba to haka dai abubuwa suna nan da yawa waɗanda malamai suka ambata game da wato wannan hadisi mai girma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan ibadar da dai aka yi ko mu'amalar da aka yi wadda ta saba ma addinin musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba kamar ciniki da za a yi kamar wato mutum ya zo ya yi tasarrufi ya yadda ya ga dama da kuɗin da ba nashi ba kuɗin mai gidan shi kuma a je ka sayan wani abu sai ka samu rangwame kuma ka so wani abu ya halitta ko bai halitta ba ko kuma ka samu ka samu raguwa wannan raguwar ta wace ce ba kasuwancin ka bane ba kai ka ta sayi ba aikin ka ne a kai dan me abun zai to ta yana ka ce ni naka mai gidanka da ya ke shi aka raga ma ba kai ba kuna gane wasan yawa aikin ba naka bane na wani ne kamata ya ka gaya mai an samu rangun shikenan in yana da saukin lamari ya ce a ni da ma dai na baka kuɗi ne da sauran kuma ka ce haka nan ne duka rike a wanka in kuma ya ce to ka aje mai sai ka aje mai na yi ba naka bane amma ya halitta kai kamar mara lafiya shi ma wato zo ya tasarrufi da dukiyar shi gaba daya ce dukiyar shi gaba daya ba da ba wannan mai halitta ba domin wani mutum ya zo rasuwa yana da bayi guda shidda ya ce gaba ɗayan ya rasu da ya'yan da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su su duka manzo Allah ce kai ba ka da kuɗi ga ka da iya magada kuma ka zo ka raba dukiyar ka gaba daya manzo Allah sai ya yanta guda biyu cikin su sauran kuma ya ce ku ku tsaya bayi in yaran su biyan shi za su gada in suka saida zai samu kuɗi da ka ke nan bayanin ta ba dan ba ka da lafiya ka yi sadaka da dukiyar ka gaba daya alhali kana da magana in ka yi ma ba ta yi ba abin da za a yi sai a lissafa a ga abin da kai in yana rabuwa uku sai a raba uku a ɗauki ɗaya a yi sadaka da shi biyun kuma sai a barba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma waɗannan bayi ne guda shidda kaga biyu shine ɗan cikin uku kenan ko domin biyu shine ɗan cikin uku shidda wani ko manzo Allah ya ce su za suna bayi su kuma guda biyu tunda yayi niyya to wannan ya tabbata ba ayin wato ba a yin wasiya da ƙasa gani da ƙasa ga da sulisi ko yi da sulisi ba a yi sai a raba dukiya uku ɗaya a bada biyu a banta a cikin a cikin dukiya a zan ki tambaya cikin cikin abin ma zan ko da me za ka ce
kamar wajen wajen wajen ba da sauran abu kuma akwai shagunan da mutum kamar zai kawo gyaran mota sai a ci mishi ƙarfi kaza kaza yake kowa ya san kai to amma mun mutum in sun gare shi ne ji sun ƙarfi in masu shagunan suna tare da mishi wani abu dole ɗaya ne ai ba kudin ba kayan shi ba ne aikin shi ne shi ya je sai da kanshi ko ya je sau ma wani
kamar gyaran ne aka mishi ya ji so wa ya je sau ma min mutu gyara ka yi ko mai mota min mutu ai da ne ba da aiki ba ne kawai shi kayan shi ne ba aikin sha kai ba duk mai bambanci ba ne ba da bambanci da kayan kyara mai so maka duk ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ana dai abubuwa da yawa suna shiga cikin wannan hadisi dukkan abinda Allah ta'ala bai ce a yi ba to idan mutum ya yi Allah ba zai ba shi lada ba kuma da abinda Allah ya hana ka ce kuma yin shi za ka yi kuma ka samu lada wurin Allah to Allah ba zai karɓa ba wallahu ta'ala alam. Na'am.
rashin lafiya ya kama ka wanda ya